bismillahir rahmanir rahim sai alqira'atul rashida aljuz'u thani ko to ina zamu tashi na to annabi ko launu hal barrani ai da kabarru ne barran shine abin da bai na bayan kasa launinta wata wannan launin wannan furan wanda ya ganyen ya wanda ya fito ya bayyana a waje akhdar kore ne shine na tumbi ne mai da mi'a mi'a shi ne hanji jami'in shi ama'a wata kabta ama'ahun albumatu mujiya kenan awul owl shi ne mujiya a tsada ya tsawaita alkubaratu tsuntsaye ne kamar irin saddadin nan ko kuma mashillari kun gane mashillari ko su ne wanda za ka ga da zarar ruwa ya jiyo za ka gansu a su mashin suna shawagi ƙanana bakake ga su da pointed baki tsimi-tsimi alkubaratu tamam su ne tamam su ne insha Allah sakabun rami bagta shine abruptly a ke ba da tuba tsammani hafifin sauti ne na abin sauti kharaja faridun marratan ma ukhtihi farid ya fito lokaci tare da yar usta su'ada lin nuzhati fil hukul domin shakata a gonaki wa kanat asghar min husnan kuma ita ce mafi karancin shi wajen shekaru wa akalla minhu ma'rifatan kuma ita ce tafi shi karancin sanin abubuwa falamma wasala ila shajaratin aliya bayan sun isa zuwa ga wata bishiya mai tsawo ra'at su'adu alaiha qa'iran su'adu sai ta hango ni tsuntsu kadistama'at hawlahu asafiru wasu tsuntsaye a gefen sun tattaru asafir jam'i ne na usfur kathira masu yawa tanquruhu suna caccakan shi na karan shadidan caccaka mai tsanani bima na ƙiriha jam'in minkar da bakinsu na ƙara yankuru minkar shi ne cizil ala da ake amfani da shi ake huda kujera don a sa joint haka ana huda shi zaga shi mai dan tsinin baki haka yana dan faɗi cizil minkar kenan fakalil da akhiya sai cikin mudan wanta ma hadha ya faridu me wannan kuma kai faridu wa sharat bi yadiha ila tilka al-asafi sai ta nuni da han da hannunta zuwa ga wadannan tsuntsaye to kun ga ga karatun mu ko asharat bi yadiha ila tilka ishara ba ismul ishara mu kuma katarun da ba fa ta'ajjaba faridun min al-manzar faridu sai mamakin wannan maganan inda ga wannan tsuntsun ga kananan tsuntsaye sun kewaye ta suna caccakanta sai mamaki ba da ana tsarin nazara bayan ya tsawaita ga kallonsa burhatan na wani moment lokaci kala sai buɗe wake ce hazihi bumatu a wacce na imujiya ce ya su'adu kaga munada alam ko mabni ala dhammi tanquru hal qubarayat yace ai waɗannan tsutsa suna caccakanta ne لأن البومة من أكبر يعدائها saboda buma na ɗaya daga cikin mafi girman abokannin gabanta fakalar su'adu sai su'adu ta bude baki ta ce labudda an ta kunar bumatu muyita kai dole ta zanto ta mutu ma buma din lianna ha akbaru min al-kubbar saboda ai ta fi kubbar girman jiki wa taqaddiru an taqatul kubbarat domin ita tana iya iko tana samun iya samun ikon kashe kumbaratin nan aw ta tsira ko kuma ta tashi da ta haruba minha dan ta gudun musu fa kana faridun sai farid ya ce ya sa ya su'adu ya ke su'adu ya hayyatu tana da rai kun ga labazin hayya labazi ne mushtarak hiya hayyatun ita tana da rai me rai hayyatun kenan macijiya ma hayyatun ne suratu taha ita ce aya wa fa'alki asaka fa'alkaha fa idhahi hayyatun tas'a macijiya kenan kun gani walakin na hala ta tsiru bin nahari sai dai ba ta tashi ne da rana liyanna za a shamsu saboda idan saboda hasken rana shadidun ala ainiha yayi mata tsanani a ido wata mana idan ta bai iya ba sa iya jure mazafin hasken rana walidhalika hiya la tatiyu dan haka ita ba ta tashi illa fil layli sai da dare wa taktabi utul nahari a tsawon yini ko sai ta buya ikhtaba ya buya fi shajaratin a cikin bishiya aw fi fajwatin fajwati hayatin ko kuma a a farfajiyan haidu wani bango wata a cikin bango sai zai ci shige ciki ko ta rayuwarta ko dutse hatta tafira hatta taktafiya anin nazar har sai ta boyi ma gani fakalar su'adu sai su'adu ta ce wali ma za ka na tilbuma mai da aka bari a da'il kubban me yasa buma mujiya ta zanto ita ce mafi girman abokan gaban alkubar nan fa ajaba farid nan take sai farid da amsa da cewa li annaha takhruju fil layli tana fitowa ne da dare ita wa tufattishu an at-tuyur sagira sai ta rinka bibiyan ananan tsuntsaye wa min ha daga cikin sama akwai al-kubbar shi yasa suke suke kashe ta sun ganta dan sun san mafarkin mafarkin su da dare tufattishu fattasha yufattishu to ni na duba fa me zan ce fattashta ka duba ni fa fattashtu mata fa fattashna maza bi fa fattasha to mata bi fa fattashata sai ka kada tawo don ka mace fatan zilo alaiha baktarsa sai ta faɗo musu ba zato ba tsammani wata ƙilu hasi ta kashe su li'annaha tatiru min gairi saboda ita abinda yasa take kwaran su ba a gane ta tana tashi ne min gairi an yusma ala hafif ba tare da ajiyo ne sauti tare da ita ba ni jana ha ga kafin ta ba kawai sai dai kaji iska kawai ta wuce kaga ikon Allah kaman je mage ne shi kuma je mage ko mun sarkakken bishiyoyi sarkakken rasa ko haka zai ta wuce shi kuma yana wuce shi da gudu kuma ba a hankali ba ga zai ta sassaka amma kuma idan ya suke kuskura ya fi gudarin shi ya faɗo to shi ke na tashi aiki ya tashi aiki to maziyyatar taswiri daraja ta hoto ta yin hoto khanun shi ne kantin ina ɗan irin kyau sunan da ake da khan kenan yarkubu yana kula raƙib kula na shago ba wanda ke ni shago da mudif mai masaukin baki ikhtala ya boyu ummal jami'in amin ma'aikata ko salaba ya cire kana musawwirin musafiran wani mutum wani mai hoto ya kasance matafi wa huwa ya hamilu mablagan kabiran minan nuqud alhanin yana rike da wani mablag adadi na kudi mai yawa fi kisin cikin wani buhu allakahu hala unuki wanda ya rataye shi a gefen a gefen wuyarsa fa nazala laylan bi baladin kawai wata rana cikin dare sai ya sauka a wani gari lam yajid fihi khanan bai samu shago inda zai kwana ba fa anzalahu ahadul ahali sai wani daga cikin yan gari ya saukar da shi zaifan a matsayin bako inda ku a wajen shi a gidansa ke cikin gidansa walamma ra'a annahu yahmilu dhalika al-mal al-kathir yayin da wannan mutumin mai sun mai musakin bakin da ya ga wannan mai hoton yana rike da dukiya mai yawa labitha yarqubuhu sai ya zauna cikin dare yana ta kula da shi yana ta kula da shi gani ya zai bace hatta namu har sai da wannan mai hoton ya bace wa dakhala alaihi hujartahu sai ya shiga cikin dakin sa yasriqul khuta yana satan tako das das das das likai likai la yastayqiza saboda kada ya farka wasalabahu almala sai sai dake mushi dukiya wa hamalahu bi latifin kuma sai ya dauki hoton mai ya dauki mai hoton fa cikin tausawa wa khifatin da kuma boyi a da sauki wa alqahu fi tariqi sai fita da shi je fita da shi kan hanya ba'idan anin anin dari nesa da gidan kai kaga wannan matu da mutum shasu ta yaya za a yi a ce kuma kada da maka bashi a ɗakin ya je ya zauna in yi kilimin bai kudin shi bai ce to waye waye kake tunani ya shiga maka daki to amma sai wai ya dauke shi ya kai shi can waje to wanda ya dauke shi ya kai shi waje sai ya sace kudin kuwa fa zahaba ila hakim to kashe gari sai ya tafi wajen walamma sai qadar rajulu bayan mutumin da ya farka min naumi daga bacinsa fi sama da safiya wajen nafsa hufi tariki sai ga kansa a can kan hanya wala malam ma'ahu dukiyar da ke wala malam ma'ahu dukiyar da ke tare da ita kuma yanzu ba ta tare da shi fasalahul zahaba ilil hakim sai ta wajen bini ya sai ta wajen hakimi fasa alahu lakim sai hakimin ya tambaye shi haka ne yawa wa shaka ilayhi amruhu sai masa kukan al'amarinsa shakani fashkaituhu ko ya kamun kuka sai ni sha misha hawaye fasa alahu hakim sai mai hakimin ya ce a ta'arifu man mudhifuka bil ams ko ka san masakin bayin wanda ya sauke ka jiya fakala sai ce da a'a walakin ni musawwirin mahirin sai dai ni ƙwararren mai hutu masu hoto ne a sabiwa an musawwirin laka a halar bata zan iya zana maka mutum gidan allazi kunta fihi wanda ya zauna cikin sa fa ta'rifuhum anta wa ummaluka kai da ma'aikatan ka sai su gane sai gane su sun maktalan musawwiru fi gurfatin da kanan sai mai hoton nan ya koma ya boye ya fake ya boye a cikin wani daki wa sawwara kullu a'dha'i tilka al-usra sai ya shiga نعم ومني وصور كل أعضاء ذلك الأسرة سيدة جوه تنكون نيدك تكون ممبا نونن فاملي دون الخائن عند سكي هائنتي فأوري فأوري فأوري ذات السورة سي أكا بجلو دو تن على الأهالي زوا غمتانن غري فعرفوهم حبا سيسي غانو آه أيواني ني ونن أيواني ونن وجاءوا بهم سيسي كذو سوء إلى الحاكم زوا غشي حاكم fa'akarru bi zambihim sai suka shaida zunubansu da suka yi lalle su ne suka da sace kudi waraddul maballahu mumala la sahibi sai mai da dukkan zuwa ga abokin shi wa akabahum alhakim wa akabahum ko alhakim sai shi hakimi alkali ya musu hukunci ikaban da wani ukuba shadidan mai tsanni ya ce a ji a yi fanishin ɗin shi tunda ya zama ɓarawo la'anar hukanu saboda su sun ha'inci manita manakun da ya ba su ijiya ala nafsihi ga kansa wani da dukiyarsa to mu dauki mutanen sun ne ko mu sa na na fa uridati sura sai aka bijirar da hoton ga mutanen gari dan ga yan gari na samir auna kifuna eh wa madha aqtadi hukum ahlus sin mutanen china futusun jam'i ne na aftas mai nokakken hanci ai kai ka taba gani yan mutanen china da dogon hanci pointed nose in ka gani munharifa karkatattu daga haraf in harafa yanharifu idza wasalta ila dhaka aljabal in harif yaminan in kana yin kwatance ga wani ba idan ka isa wancan dutsen ko kuma idza wasalta ila tilka shajara in harif yaminan au au in harif yawwa sai ka kau shi ne ka san description yana da wani abu sai ga shi ka iya yare amma da a ce yanzu kai ma wani kwatankwacen tudun wada yanzu ina ne zai biya ce tudun wada sai ga fana an sai ana ta ana ta kama kame to Allah ka samu dace yassar sulhi na yana yaji tazibu yana janyowa jazaba janyo abu haka hisi ne kuma nauyi yassar sulhi na saukar da abu mursalatun sakakkiya abinda aka saka kaman gashi mursal mursalan farajin janyin furjan shine wannan abin birin da suke amfani da shi na hannu mai ta wadannan ya gami su yana nitsarwa daga gamasa ya gami su arda ya bijiro ya bijirar ahdiyatun jami'in hidha'un kabashu yakhla'u yana tumbuki cirewa khala'a yakhla'u kun gani karatun mu na lamiya je ba duk fi'ilin da ya dauki zai dauki fa'ala yaf'alu ko to labudda ko dai tsakiyar shi ko harfin karke harfa halkin ne ha ku diwa ga khala'a lamul kalima nan ai ainihin ne ko? harfi halkin ne adduma jami'in dumiya yar tsana yar tsana irin yar bebin da wanda aka yi cushe ciki dumiya kenan barkasha shine zane laisa ahalussin fil khilqati mutanen china wajen halittarsu ba kaman ka ahli biladi na ba kaman mutanen garinmu bane li'annakum sufurul alwan saboda su launin su launi ne yalo yalo kuma ka ce ka duba ka gani bayan zaka zaka gani wannan descriptive essay kenan descriptive essay photos unuf masu nukakun hanci ne photos jami'in aftas unuf jami'in ne anf rajulun unafiyun shine mai katon hanci unafiyun bambaro mai katon hanci wa uyunuhum munharifa idanunsu kuma karkatattu ne je ka dauko mutanen china ka kalle su da kyau za ka idan su kamar suna kallon gora ne kaga ikon Allah kuma haka Allah halice su kuma suna gani garin kamar da kake gani ka dubi ko chinese ne kana kallon kana kallon chinese na idan kalle idanun su ba ganin idanun ya yi saiti kamar naka a zagin su ne kawai suna kallon gora Allah mai iko walakin na sha'arahun aswadu lame sai dai gashin kansu aswad baki ne lame mai walƙiya ya ji ta zubin azara yana janyo hankali yana janyo gana ne wata duk wanda ya kalli sai ya janyo hankalinsa wala yi ƙasu sha'arul atfali ma damu sigara ba a aske gashin yara matukan suna ƙanana hatta idan kabaru sai sun girma halaku ru'usahum sai sa suke kawunan su ma a dawa wasu taha amma banda tsakiyan kai fa yubquna fihi sha'ra sai su barga shi a tsakiyan kan hatta ya tula har sai yayi tsawai sarsila kuma ya sauka ƙasa fa ya'malunahu dhafiratan sai su mishi kiso shine dhafira dhafira kiso plat da turanci ba plat p l a i t plat kai gani zaka ce ni plate no platinum p l a i l shine plat kiso she went to the salon in order to plait her hair uh, p l a i t plat ne zaka dauka plate ne yayi plat
IT ko RT? IT.
IT, I, I. na tuna mun je wani workshop ne ana spelling professor ne a english da ya zo sai ya ce gurin fa masu da masu masters wasu masu na phd duk malaman english ne sai dai ba sani ba duka turanci a karanta ko ba a turanci mu lokacin yana da yanzu sai aka ce ya ce to kafin a ci gaba za a karanta abcd ne ba Ah, irin yare-yaren nan suna ta gunaguni see this man meaning he, he, he, he, he, look, he looks down at us kaza kaza kaza kaza kaza kaza shikenan ka san Allah da ka zo me ya albabe ta farko eh
aka yi ta eh ya ce no eh no eh eh mu eh muke cewa eh Allah ya ji kanmu farfesa juya sadiq kenan hai Allah ka samu na ya sabi ne Allah to ka'adatin nisa'i fi biladina kaman al'adan mata mata a garinmu wa fil madaris haka nan kuma da makarantu a wa fil madaris a makarantu kuma la yattakhiduna al-aqlama lil kitaba su ba suna rikan alkalami ne da rubutu ba bal yasta'miluna farajin su suna amfani da farajin ne sagiratan alkalami kawai irin na kara irin na kara amma suna su na roba ne mai karfi haka ya gabi suna hawan da suke nutsarwa filmidadi a cikin abin tawada sai su rinka tsomawa haka wa idza arada tilmidun darasahu idan dalibi kuma zai ba da darasin sa yanzu idan kai a makaranta ne ga malami na zaune sai aka ce dalibi ya fito to bari ku ji al'adun su wa kafa sai ya tsaya wa adara zaharahu lil muallimi sai ya juya malami bayan sa wa kada sai ya karanta kaga mu galibi ai ana fuskantar malami ne ana karanta ko a shi suko sukan juya malami bayani wa talbasul banatu ahadiyatan sagiratan su kuma ƴan matan su sukan sa takalma ne kanana min alhadidi na karfi tun suna kanana ba za su sa takalmin nan har su girma da shi ba a kafa shi yasa idan sun girma sai ga jikin su kato amma makyangamin su kanana ko da ke su yanzu sun zina wannan al'adan yanzu wala ya khla'ana ha abadan ba su taba tube takalmin har abada fatakbar jisumuhun to sai ga jikin su yayi girma wala takbar ma'aha aqdamuhun amma kafafun su ba ta yin girma lianna alaqdamul kabira saboda su a wajen su manyan kafafuwa inda ahli sun a wajen mutanen sin min sifatil amma yana daga cikin sifofin gama garin mutane eh hadhihi al'adatu kago tunan al'ada kanat shai'atan tawasu قبل القرن الحاضر gabanin wannan karni namu da muke ciki walakin as-sawarat al-akhira sai dai tawagan tawagan jama'a da suka zo a garke fi awaili hadal kana farko farkon wannan karni atadba da hanahdatun jadidatun ci gaba na zamani da wayewan zamani ya zo mata fazala kathirun min tilka al-adati al-atika irin waɗannan tsofaffin aqidin da al'adun duk sai suka wase duk sai suka shafi al-atik qadima bi ma'ana atika ya baitul atik wasarar siniyu na mutanen sani sai suka zama kasa'ir biladi kamar sauran garuruwa fil madaniyata a cikin birane wal adat da kuma al'adu yanzu gashi nan duk galibi dabi'un tura suke bi kawai wal ahli sin maharatun mutanen sani suna da wata irin kwarewa fa'iqatun wata wata baiwa da Allah ya musu mahara kwarewa bi tajribati tuktasabul mahara eh mana da koyo akan sangwani fi sana'atu dumaso suna da wata kwarewa zartacciya wajen sana'anta yar tsana wahiya suwaru min al'aj shine suran hoto min al'aj na hauri aul khashab ko kuma katako wa fil naqshi kuma suna da wata kwarewa wajen yin rubutu alal warqi a jikin takaddu wal hariri da kuma al harini wa barkashatul awani da kuma zane a cikin kwarya kora asiniya ta irin na china watan containers irin na china war rasmi alaiha da yin zane akan su bi ashkalin bariza da fitattun ko bayanannun shakalulayenuya tumathilu ahwalahum wa adatin wanda ke nuna misalin al'adunsu da kuma halayensu to insha Allah ta'ala sai mu dakata nan yau dai ba mu dan jujjuye wasu suka nemi mun nan mana nan mana ka ba wannan kalmar min al'aj eh masara na hausa shi ma hausan ban gane haure yanzu kuma giwa bankan ce hauren giwa ka gane shi ba giwa ba tana da wani haƙori haka a waje ƙato ba shi ne aji haure eh hauren giwa saura watan waɗanda suka zo daga baya mutane da suka zo daga baya tawaga da suka zo daga baya na fa'ika zartacciya daga fa'ika ifuku faka karanaku ya tsere ma tsararrakinsa Allah ya samu ya sa abinda Allah ya ba mu daidai Allah ba mu ladan sa wanda ne kuskure Allah ya fitar da mu kuskure ba mu yin gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik